mahaifinsa wajen annabi isa famara bi nafsihi annabi yusuf ya tafi da kansa wadda fada husan mata ya binne shi a wajen kabarin mahaifin nasa annabi isa sun ma'ada ila misra sannan daga baya annabi yusuf ya dawo misra wa kama ba'dahu salasan wa ishirina sanata ya zauna bayan mutuwan mahaifinsa shekaru ishirin da uku fataƙan nafsu sai ransa ta yi bege ilal mulki da'imi zuwa sarauta wadda take madawwamiya faƙala shi ne sai ya ce rabbi ya ubangiji ka dace ta ni minal mulki haƙiƙa ka bani daga sarauta ka bani duk abin da ake kira sarauta na samu mulki a ƙasar misra wa allamta ne ubangiji ka sanar da ni min tawilil hadis yadda ake fassara mafarki alkutubi ko dai ana nufin littattafai yadda abin da ya zo a cikin littafi za a gane ma'anarsa za a gane ma'anarsa shine tawilul ahadisi ba wai lalle mafarki ake nufi ba ko ko awin ru'a mafarke-mafarke fassara mafarke-mafarke yadda za a fassara mafarki wanda aka ce ilimi ne babba kuma yadda shari'a ta nuna yadda yake yazo a hadisi ba daidai bane mutum ya ce zai fassara mafarki alhali bai san fassara ba kuma kamar yadda aka ce shi kansa wanda ya mafarkin kada ya bayyana mafarkin nasa sai ga wanda yake masani kuma ba daidai bane shi mai fassara mafarki ya fassara ta bisa alheri cewa mafarkin na yana nuna alheri alhali abinda mafarkin yake nunawa ba haka ba wato ce zai kumbiya kumbiya wajen fassara to malamai dai sun faɗi wato abin da ake bukata daga shi mai fassarar mafarki da tsarin da ake nufi da kuma matsayin mafarki shi kansa gaba ɗaya a musulunci da yadda akan samu saɓani tsakanin mafarki wannan yi mafarki wancan yi mafarkin iri ɗaya amma a ce fassarar ta bambanta saboda duba da su masu yin mafarkin domin kowanne da matsayinsa da kuma lokacin da ya mafarkin misali wani ya zo ya ce da ibnu sirin malami babba a cikin tabi'ai wanda a iya cewa ya fi kowa shuhura da fassarar mafarki yake cewa da shi na yi mafarki ina kiran sallah sai ce a za ka yi hajji ai wanda alama ce ta cewa za ka je hajji sai wani ya zo shi kuma ya ce shi ma dai mafarki ya yi yana kiran sallah sai musirin ya fassara da cewa a to kai za a yanke ma hannu wajen sata ya mutum biyu sun zo wannan ya faɗi mafarkinsa wannan ya faɗi mafarkin mafarkin da iri ɗaya amma da ka tashi ba da fassara ka ba da fassara mabambanciya ce ce ai wancan da ya zo na farko na dubi kamanninsa na ga kama ce ta kamala da alama mai ibada ne to sai na dubo fassarar tasa daga fadin Allah wa'azzin fil nasi bil hajji ya tuka rijala wa'azzin fil nasi bil hajji shi ko wannan da ya zo na daga baya naga kamar sa gata gata ce shi yasa na dubo fassarar mafarkin daga fadin ubangiji sun ma'azzana mu'azzinu nayyatu hal iru innakum lasariquna shi yasa mafarkin iri ɗaya ne amma fassarar ya zam ta bambanta to a fadirar samawati wal ardi mahalicin sammai da kasai ubangiji kai ne mahalicin sammai da kasai anta waliyi kai ne majibincin lamarina mutawalli masalihu mai jibinta duk abin da yake gyaruwa ne gare ni fi duniya wa lahira rayuwar duniya da lahira tawaffani musulma Allah ina roƙonka ka karɓi raina ina musulmi wa alhikini da salihin ka riskar da ni kuma da bayinka waɗanda suke managarta min aba'i daga mahaifana ta rukbati a wajen daraja wal karamati da kuma girmamawa ya zamo na samu daraja irin tasu na sami girmamawa irin tasu a nan annabi yusuf zai addu'a amma kafin yi addu'a sai da ya tsaye godiya ga allah akan irin nikomin da allah ya masa sannan kuma ya kawo wannan bukata ta manufar addu'a ta sa shine wannan magana ta karshe tawaffani musliman wa alkini bis salihin amma kafin ya faɗa sai da ya kawo wasu ni'imomi makididdiga da allah ya masa rabbi kada ta ce ni min al-mulki وعلمتني من تاويل الاحاديث فادر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره malamai suka ce to haka ake so duk mai addu'a zai addu'a ya fara furci ya fara yadda a gaban Allah da cewa Allah fa yi masa ni'imomi da yawa amma ba ka je wajen Allah da bukatar ka guda ɗaya ba ka dinga nuna wa Allah kamar tunda tunda kake ma bai tabe ma wata ni'ima ba kai da wannan bukata ce kawai a gaban ka zai biya ma in ya biya ma shi ne ma in bai biya ma ba ai ba ai ba wannan ba daidai ba ai ka duba shi kansa ka bude bakin ka ce a baka ai wata ni'ima ce ka bude bakin ma ka roka ko ka san kana bukatar shi kansa wata ni'ima ce wani yana cikin bukatar amma bai san ma yana bukatar ba saboda yana wani hali yana wani hali da ba zai iya ganowa ba ko dai an raba shi da hankali mahaukaci ne zai ta tafiya tsirara ba tufafin ba kuma ne ma zai ba bai damu ba kuma kai da kasan ba tufafin ka nema ai wata ni'ima ce na ita ma wannan aka yi ma wani kuma yana halin rashin lafiya ne ga shi dai kwana da kwanaki bai ci abinci ba amma yana halin da ma bai san me ake ciki ba shi yasa ba ta abincin ake ba ta a farfado ne to kai da ka samu abincin ba amma kana nan da lafiyar ka har za ka iya buɗe baki ka ce a baka abincin ai amma wata babban ni'ima yasa yana sai dai shau Muhammad al-Arabi Muhyiddin Ibn al-Arabi yake fada idza ma qulta lam nu'da faqad udita lam nu'da idan za ka buɗe baki ka ce yo kai ba ai ma kaza ba to shi kansa wannan buɗe bakin da kai kace ba ai ma kaza ba wata ni'ima ce babba dan wani bai da ikon ya bude bakin kuma inda zai bada ninkin ninkin bukatar da kake da ita kai ta tsone ma ido akan ya samu ya bude bakin zai baya ko da za a bayar a ce ya samu ya bude bakin za a bayar akwai wanda za su bayar amma abin ya fi karfin nan amma kai gashi an baka damar haka bude bakin shi yasa wannan kawai in aka yi ma ai ma wata babban baiwa ka dubi wannan baiwa to min fa'asha ba da zalika annabi yusuf ya rayu bayan nan usbu'an aw aksara wato bayan faɗin sa wannan addu'a ya rayu mako daya ko fiye da mako daya wa mata sannan ya koma ga rahmar Allah wa lahu mi'atun wa ishruna sanatan yana da shekaru 120 fa ju'ila fi tabutin min marmari aka sanya shi a cikin wata akwati da aka yi ta da kasko wato da kaskon karam wadufina aka binne shi yin alan nili a tudun nil ita ummal barakatu janibai dan albarka ta gab ta gama gaffan nil din guda biyu wa kana hunaka kabarin annabi yusuf ya ci gaba da zama a wannan waje da aka binne shi ila an ahrajahu musa har zuwa annabi musa ya fito da shi wada fanahu inda abai ya binne shi a gurin mahaifansa subhanahu wallan kira ali mulki sarki ya tabbata ga ubangiji da shi sarautarsa ba karewa gare ta duk wani mai mulki kowaye to sarautar tasa akwai sanda za ta kare Allah kadai shine almalikud da'im mai mulki wanda yake madawwami zalika من أنباء الغيب نحصيه إليك وما كنت لديهم يجمعون أمرهم وهم ينظرون
zalika al-maskur wannan abin da aka ambata min amri yusuf daga lamarin annabi yusuf minan ba ilgayi yana daga labaran abin da yake ya faku daga gare ka habari ma ga ba anka labaran abin da yake ya faku daga gare ka ya muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhi ilaika muna yau aike da shi zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim da ka zamo nan gare su ba ladaihi wa yusuf ba ka zamo nan ga yan uwan annabi yusuf ba izajma'u amra yayin da suka gama kullu yayin da suka hada magana su fi kai a cikin masa makirci ai azamu alaihi ai suka niyya suka kudurce lalle za su yi masa makirci ko mai kurun alhali su suna masa makirci bihi suna makirci da annabi yusuf ai lam taharurhum fata arifa qissatu ai baka baka wajen balle a ce ka san kissar su fatu hubira biha ballantana haka ba da labari da ita wa inna ma hasala laka ilmuha min jihatil wahai sanin wannan ya samu ne gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar wahayin da Allah ya yi a gare ka وهذا غاية إبهام المنكرين عليه بالوحي wannan an kai masu yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam inkari akan cewa Allah ya yi masa aike an kai su makura an kai su kurewa cewa da kuka ce ba aike Allah ya yi masa ba yanzu da ya ba ku labari da irin kulle-kullen da yan uwan annabi Yusuf suka yi gare shi a gabansa ne aka yi yana wajen ne ai ya gani balle shi ne zo ya faɗa muku ko kuwa ce sun yarda cewa ba a gabansa ba to ya koya masa waye ya koya masa in kun ce ba Allah ba ne ya saukan masa waye ya koya ku faɗi wannan in akwai wani in ba su faɗa ba wanda in sun faɗa to ku me hana ku je ya koya muku in ya so ku zo ku jayya da shi me ya hana ku je ya koya muku ya zama kenan an kai su makura an kai su bango wa ma aksarun nasi أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
sai dai shi maganar ba wai akan tsayarwa da mutum hujja ba ne ba tsayarwa da mutum hujja ke jawo ya bada gaskiya ba ko ya yadda nufin Allah sai wanda Allah ya nufa zai bada gaskiya shi kadai shi ne zai bada gaskiya wanda Allah bai nufi ya bada gaskiya ba duk irin hujja da za a tsayar masa ba za ta sa ya bada gaskiya ba nan da wato sura da can da take kafin wannan can suratu yunus Allah yake faɗa mana inna ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atu kullu ayatin wanda Allah ya riga ya rubuta cewa su kan dinnan yan wuta ne ba to fa ba abinda za ka yi musu su yi imani in za ka tsaye musu da duk wata hujja akan su yi imani ba za su yi imani ba yan shi yasa wajen walau fa aka faɗa walau fata na alaihim min bamin sama farzan lufi ya arju la qalu inna ma sukira tamsaruna su da suke cewa in an kai su sama za su ba da gaskiya to da za a bude musu kofar ta sama a waye gare suna ta hawa sama da sai su ce an yari fa'ida aka yi musu ai ba saman bace inda Allah bai nufe su da ba da gaskiya ba shi yasa duk abin da za a nuna musu ba zai sa su ba da gaskiya ba kuma ko yaushe abin haka yake wanda Allah bai nufe shi ya gaskata ba duk wata hujja da za a tsayar masa ba zai ba da gaskiya ba shi yasa tsaya a tsaya kula irin wannan wahal da kai ne robewa ne daga abin da yake wajibi dole ne wanda ya kawo itirari a amsa masa amma wajen amsa masa a yi takan tsantsan kada a dakata tasa in aka dakata tasa to sai a halaka irin yadda ya halaka ko akalla ko da ba halakan ba a yi asara abu maɗaukaki ni dai damun ba wani abu da ya sa a gabansa kai da yake kasa wani abu a gabanka mutum ya zo ba tun sallar la'asar har magarba kuna ta jayiya da shi kai da ka san tsakanin la'asar din nan da magarban nan akwai abu ba ɗewa da kake na alheri kana zama ka istighfari kana zama kai salati ga annabi kana zama kai haidala kai kana zama kai karatu ba an waye gari kana jayiya da shi ku gama har magarba bai gamsu ba saboda Allah bai nufi ya gamsu ba kai ya tozarta ma lokacin ka ko bai kai nasara akai ba kai nasara akan kai ba iya za a yi wannan so da yawa da abin da za a yi sai abin da yi da takatsantsa in an daka ta taso sai a lalace irin yadda suka lalace in an daka ta taso sai a zo a lalace irin yadda suka lalace kai abin da yake gabanka wanda shi ne babban jarinka babban jarin a musulmi na hakika ya ce kullum yamma ta yi ya bi umarnin allah nan ko wasu kursuwa rabbika bukuratan wa asila bukuratan wa asila ne a mace Allah safe a mace Allah marece to kai ka zo ka gamu da wani yana ta jayayya da kai ba daidai bane kuma ka tsaya da ka ta tasa baka ambatan ba har daren yayi to da Allah ba ya mai da kai kamar sa ba in garin mun sa ba kun zama ɗaya ba kenan shi yasa koyaushe a ringa taka zan abin da yawa mutane ba sa ganewa kenan abin da mutane da yawa ba sa gane irin wannan sai su tsaya duka irin wa'annan a wayi gari an rasa bambanci idan yake cewa ba daidai ba ne bai ba kai da kake ganin daidai ne kai ma ba kai ba dan ka tsaya da ka ta taso wai dole sai ya da ai daidai ne ba zai kuma taɓa yadda ba to shi yasa aka faɗa cewa mafi yawan mutane duk irin kwaɗayin da zaka yi musu imanin su ba fa za su ba da gaskiya ba wa ba lagata ko da zaka isa matuƙa fi isra'il ayati alaihi a cikin bayyana ayoyin gare su ba za su ba da gaskiya ba ne na dai saboda taurin kai wata samun mim Allah kufri da kuma dage wasu tage wasu akan kafirci cewa su da su rabu da kafircin nan gwamma ma ai komai eh sun san cewa abin da suke kai ba daidai bane amma kuma su rabu da haka ba za su taɓa yadda ba waje hadu biha wasu sai kadata an fi sun zulman wa uluwa wa ma ta tsaluhun wa ma ta tsaluhun aya ta gaba ne ko an fai wa ma ta tsaluhun alaihi minaja su dinnan ƙur'anin nan da kake isa musu da shi ba cewa kai sai sun biya ka ba balle ko su ce IBN ne yake damun su cewa sai sun biya sai shi ne yake damun su ko cewa aka kawai abin da ake bukata su karba ba an neme su su biya wani lada a kai ba ba ka tambaye su alaihi akan isar da qur'ani ai ala tablighil qur'ani ai bisa isar da qur'ani min ajal ya ka tambaye su wani lada nan an ƙara min a maf'ul bihi akan ƙara min da fa'ili ko a mubtada ko a maf'ul bihi ko a na'ibul fa'ili dai akan kara kama anan an kara ta ne wato maf'ul bihi asali ma tasaluhum alaihi ajran da ka kara min aka ce min ajal kamar irin ma ja'ana min bashirin wala nadirin nan ko an kara ta ne a fa'ili hal min halikin gairun lahi nan ko an kara ta ne a mubtada ma ruriba min ahadin nan ko kama an kara ta ne a na'ibul fa'ili sai sarki nan yana cikin guraren da ita min ake kara ta ɗaya daga cikin ma'anonin min wajen guda goma sha biyu shine ta zo za'ida dan kara karfafa darancin kama anan duk kankantar lada duk kankantar abin da za a kira lada baka ce sai sun baka ba kawo da za ka karba kamar fa'alhu hamalatul ahbari irin yanda madauka labarai suke aikatawa musamman a yanzu a yanzu a zamani ya zama akwai wasu ma masu karfin siya a wajen dukiya ba komai suka sa a gaba ba sai ko isar da labaran wannan labaran ne ake biyan su har suka zamo wata tsiya a wadata ta yau ko a kudi na yau in huwa qur'anin nan bai zamo ba ayil qur'anu qur'anin nan bai zamo ba illa zikir sai ko gargadi ne bizato gargadi ne min Allah daga Allah lil alamin ga halitta ka fatil halki baki ɗayan halitta in ga tasisi mi dai fatil da ki bance wasu jama'a ba ba wai ga wannan jama'a ne ko banda wa'annan ba shi yasa qur'ani littafi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala zuwa baki ɗayan halittar Allah ba kamar a taura ba da yake an saukar da ita ga yahudawa inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkum bi annabiyuna allazina aslamu wa lil ladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru lil ladzina hadu an ba daga wanda a taura take shari'a ko suma kafaina ala sayyidina rasulullah kafaina bi sabni maryam wa wa atainahu al-injil ya bani isra'ila ni rasulullahi ilaikum kaga injila ita ma ta keɓanta ɗaya da bani isra'ila to shi kuma qur'ani zikrul lil alamin tunatarwa ne ga baki ɗayan halitta gargaɗi ne daga wajen Allah ga baki ɗayan halitta shi yasa shi wajibin musulmi wanda suka yarda da qur'ani su sanya za su sadar da qur'anin ga baki ɗayan halitta don halitta Allah su fahimci Qur'ani ai kokari a ga an fahimtar da halittar Allah aiken da yake cikin Qur'ani wanda ko babban abu na farko da za a yi shine su kansu musulmin da suke rike da Qur'ani ko suka yadda cewa Qur'anin nan daga wajen Allah ne ya zama suna aiki da shi domin koyaushe yadda ake faɗa iba'un nasi ila alsinatil hali ko ila lisanil hali adwa yabi'un mutane sun fi bi ga harshen hali fiye da harshen magana in za ka wayi gari kana faɗa wa mutane ai kaza daidai ne amma kai baka daida baka yin wannan abin da kake cewa daidai ne to waye zai daidai ka tunda gashi kai kanka ma ba kai ba amma idan ya zamo kafin ka ce ai kaza daidan ne kai ne ka fara tsayawa kai a sannan sai ya zamo an gaggawa karba daga gare ka daman da ka faɗa ɗin haka ɗin kuma kake yi kafin ka faɗa ka ce a yi to kai kanka ɗin ma haka kake yi sai ya zamo kenan an samu karba shi yasa a dawo a tafi da rayuwa bisa tsarin ƙur'ani wannan ne zai sa waɗanda ba musulmi ba ma su gane matsayin ƙur'ani mai ƙur'ani yake so ya kawo a rayuwar ɗan adam daga ina ƙur'ani yake so ya ciri ɗan adam ya mai da shi zuwa ina to koyaushe musulmi a rayuwarsu su ringa bayyana wannan amma ba su zamo 'yan karima-karima ba 'yan ya zama wani wakacin masu suka fi kowa ɓoye matsayin ƙur'ani so da yawa akan samu wayanda suke musulmin sun fi kowa ma ɓoye matsayin ƙur'ani a maimakon a ce an nuna bayan Allah matsayin ƙur'ani an yi alkawari da wanda yake ba musulmi ba ya cika alkawari kun yi da shi karfe tara za a haɗu ya zo tara kun yi magana da musulmi ya zama su a gida sai ya zo ai ku zo da ku zo ne ai ku zo da ku zo ne kamar sanda ake alkawarin da shi bai san wannan ba sai ka ce daga wata duniyar aka kawo shi yana sane da duk abin da yake abuwa ya san kuma ma'ana ya zai iya je ya zo ku haɗu din karfe tara amma duk da magana da musulunci ya yi akan a kula da alkawari lalle lalle in ne musuluncin za a yi a kula da alkawari a zai zama mutane sun shantake suna saba alkawarin ko yadda musulunci ya yi magana kan amana sai a waye gari musulmin kuma sun fi kowa tozarta amana sun fi kowa tozarta amana a irin nan sun zamo suna toshe sauran bayan Allah ne daga karɓar shari'a Allah yadda wani malami ne yake faɗa al-islamu mahjubun bina a yanzu ma iya cewa mu musulmi mu ne muke toshe sauran jama'a ma daga karɓar musuluncin saboda ɗabi'un mu ba ma tafi da su irin tsarin yadda musuluncin ya zo ɗabi'un mu tsarin rayuwar mu ba ma tafi da ita irin yadda qur'ani ya ce mu tafi da ita fala yutasawwaru ahadul ajari alai yasa ba za ta yi ba a ce ai zai an karbi lada akan isar da qur'ani waka ayyim waka ayyim yawa aikan yawa min ayatin daga aya dalatin mai shirarwa ala wahdaniyatil labi kadaitar Allah fi samawati wal ardi asamai da kasai yamruna alaiha da bayi suke wucewa a kanta suna karanta kurukuru kuma an habu rukal hali su suna masu kau da kai daga gare ta suna wucewa suna masu kau da kai daga gare ta la tafakkaru na biya ba sa tunani a ciki wala tabiru na biya ba sa istina da ita fa za ka sassa alimin an bayal gaibi shi yasa dan ka bayyana musu labarin abinda yake ya faku daga gare su falam yuminu amma tare da haka ba su imani ba fala ta ajab ai ba mamaki kaka ce za ka yi mamaki wato jumlar nan dan ayar nan ta kunshi jumloli biyu wanda dukkanin su halaye ne amma daya jumla ce fi'iliya ita ce yamuruna alaiha yamuruna alaiha tana a mahallin nasba take wato mahallin nasba take bisa cewa hali ne wato min ayatin din ayatin din mubtada ne ka ayyin shine labarin saboda ya zo istifhami shi yasa dole aka gabatar da shi gashi da mubtadan ya zo nikira nan min din an kara ta ne akan mubtada wato alhali suna cewa gare ta ta yi kuma ya zamo ya muruna alai haɗin a ɗauka bisa cewa na ati ne na shi ayatin ya zamo kenan a mahallin raf'a take dangane da matsayin ayatun na farko ko kuma a mahallin jarra take dangane da matsayin ayatin din na biyu na cewa majruriya ce da min za'ida ita jumla ta biyu wadda take hali ita ce wahum an hamu uriruna jumla nan wadda take ah, ismiya ce mubtada ce da labari to wa ma yuminu aksaruhum Ah, ba kasafai mafi yawan su suke imani ba da Allah mafi yawa imanin bayi da Allah illa hum mushrikuna yana kasancewa ne tare da cewa suna tare da wani abin da Allah imanin nasu ba kaiwa yake ba har su yi turuna ina inda imanin nasu yake inda suke ikirari annahu al-khaliqur raziqu cewa ubangiji shine mahalicci shine mai azurtawa to amma sai an sami suna tararwa bihi da wani abu da Allah bi ibadatul asnami ta fuskar bautar gumaka ta fuskar bautar gumaka ko dusar waninsa wanda ma dai bai bauta wa gumakan ba ai so da yawa sai ya zama yana dusar wanin Allah wanda ko hakkin bawa a kome tunda ya tabba- ya tabbatar cewa Allah shi kadai shine mahalicci shine mai azurtawa shine mai bayarwa shine mai hanawa to ai komai na sai dushi Allah amma kuma su da yawa sai bawa a waye gari ya doshi wasu a maimakon ya doshi Allah kaga kenan ya zo da wani nau'i na ishiraki da yasa inda ibn rumi yake faɗa ne cewa gaira annal yaqina araha ayya mararan na da'iman shadidal ayayi law yasihu yaqinu ma ragibar ragibu illa ila ilahi samai wa azizun bulugu hati ka jiddan tilka kusuwa maratibil anbiya'i yace idan da a ce za a yi imani na hakika irin yadda ake bukata ai da sai a waye gari ba mai sa ransa a game da wani ko wani abu daban ba Allah ba ya zama gaba ɗaya sa ran bawa ya koma ga Allah baya hanyar kowa in ba Allah ba yace amma kuma isa wannan abu ne mai wuya abu ne mai wuya wannan ai sai annabawa eh annabawa ne sai kuma wanda suke suke wato masu bin su hakikat bi su ne suke kaiwa ga wannan matsayi shi yasa galibi imanin bayi baya rabuwa da ishiraki baya rabuwa da ishiraki kuma wannan ishirakin shi ke jawowa suke ta haɗuwa da ce imanin bawa zai zamo ya gaskata hakikanin gaskata da Allah sai kai a komi yadda ake faɗa a hikaya ne cewa wani malami dattijo ne ya fara manyanta ya yi wa'azi ya ta bayani cewa ai duk abin da za ka yi ka dogara ga Allah Allah zai isar ma yana bayani akan ayan mai taukar Allah fa wasu ko mai taukar Allah fa wasu Eh, yana ta bayani akan cewa ai komai inda za ka dogara ga Allah ai shi kenan Allah zai isar ma shi kenan bayan ya gama sai aka tashi za a tafi za a je wani gari zai karasa wani gari wanda wata alkarya ya sa zai wani wa'azin to sai wani saurayi ya ce zai bi shi saboda ya ji daɗin maganar nan wa'azin nan ya shige shi eh suka je sai suka tada wani rafi rafin ruwa ya kawo rafin ruwa ya kawo ya cika da ruwa sai dattijo ya janye rigarsa da wando ya taka sai ya ciki sai ya dawo yaro sai ya taka ya bi ta kan ruwa ya huce Eh, ah, dattijo yake tambaya kai saurayi ya aka yi haka ni na kasa wucewa amma kai ka huce Ce, ah, yo kai ah, je- ba malam ai ka zo ne da kokonto inda ni da nan zo na yadda ba zan tunda na dogara ga Allah ruwan ba zai ci ni ba shi yasa ban tsaya ma janye wandona ba ban tsaya janye rigata ba na taka na huce kai fa duba ka gani ba sai da ka janye ba kaga kenan ashe ba kai imanin ba imanin naka ne bai kai ba shi har ya kawo da ka taka sai ka nutse ka shiga ciki ba eh, a maimakon ya zamo ka taka ka wuce sai ka kasa yin haka yasa galibi imani sai ka zamo bai cika- bai samu cika ba amma bi yasa koyaushe ake ta kokari bawa ya ta ƙara tsarkake imaninsa ya ƙara yadda da Allah koyaushe ba abin yi irin ƙara yadda da Allah ya ƙara imani da Allah ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi aminu aminu ai ta ƙara imani Ah, afa aminu afa aminu yanzu su masu tare da wani da Allah sun amince ne an tati hum uqubatun azaba ta zo musu gashiyatun da za ta rufe su daga sham za ta rufe su min azabillahi daga azabar Allah ai ai nau'un minhu ai nau'i na daga azabar Allah min din tabiriya ce ka sa'iqati kamar tsawa yuhidu bihim azabar nan da za ta kewaye da su auta ce musadu ko sa alkiyama ta zo musu baga ta tamba zato ba tsammani fuji'ata ba zato ba tsammani min gari sarki alamati ba tare da wata alama ta gabata ba ko kuma ma ko da ba sa'ar ba ce mutum yana zaune yana ta aune aune cewa nan da shekara goma nan da shekara ashirin yana nan alhali bai gaba ba aune aunen ba mutuwa ta zo masa tunda dai man mata fakat kamar mutu. ai duk wanda ya mutu shi gaban ma an gama masa alkiyama ko Eh, wanda dai ya mutu ai kamar an gama masa alkiyama hum la shurun alhali ba sani ba bi wakati ta ni hada lokacin zuwanta kabla hum kafin sa gairu mus gairu musta'i ko gaira musta'idin laha gaira musta'idin laha ba su tanadi ba gare ta amma halu mihina yanzu wani hali za su zama a ciki a yayin nan ba ba ta zaro wani hanzari za su kafa ya zaku yaushe bawa da ya za a yi aiki na alheri da abin da ya saukan masa shikenan ya samu mafita Eh, in ya dore rayuwa ta ci gaba shikenan alhamdulillah ya kara tanadi dan lahirarsa in kuma ma la- rayuwar ta kare shikenan mutuwar da ta zo masa alhali yana kyakkyawan hali ba mutum yana ayyuka ba daidai ba ko yana sakaci a cikin ayyukan alheri ta fuskar hangen cewa wai ai za a dade za a dade ta ina ya san cewa za a dade din in mutuwa ta zo masa yanzu yana da dama ya juyar da ita ne Eh, ko wani nasa yana da dama ya ya juyar da ita ne wa an fiku ma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yuwakkila Allahu nafsan إيه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها قل قل لهم تيني رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وأن كرا إلى التوحيد إذا كدت الله والاستعداد للدعاء للمعاد دعشوا إلى التوحيد والاستعداد للمعاد تانا ديغا مفهومة cewa ai tanadin lahira kiran da ake gabayi cewa su kadaita Allah kuma su tanadin lahira sabili ne shine tsari na almuwaddi ilal jannati wanda ko duk wanda ya bi shi tsarin nan zai kai shi aljanna zai sada shi zuwa ga aljanna ad'u ina yin kira ne ilallahi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ila dinillahi zuwa ga addinin Allah ala basiratin alhali bisa basira burhanin warihin wayakin hujja wadda take a fili da sakankancewa wannan ya sa malamai suke cewa duk mai son ya kira zuwa ga Allah to ya zama wajibi a kansa akalla ya sifantu da sufofi guda biyu sufa ta farko ya zama duk abin da yake kira a kansa ya san shi sani na sakankan cewa ba ka ce za ka yi kira zuwa abin da kai kanka baka da hujja a kai ba ko dandanan mai jayayya zai iya ƙure ka ka ce a yi kaza na ce ko a yi to me hujjarka ga hu- ka kawo hujja to an kawo wata hujja karama wadda bata kai itaka ba amma ta rusa taka saboda taka hujjar a gaba ɗaya ba hujja ce ba kaga an waɗi an waɗi wanda yake a wannan matsayin ai haƙƙin sa ya koma yi ilimi ya koma yi ilimi ya san abin da zai kira zuwa gare shi a sharadi na biyu shine cewa duk kiran da zai zuwa ga Allah ya zamo yana yi bisa hikima bisa gwaninta koyaushe mai kira ga Allah ba ma- ba abin da yake sawa a gaba kure wani ba ahan, ko abin da ya kama da haka a'a wani ya dawo ya bi tsarin Allah cin nasararka a ce wanda kake faɗawa ya dawo ya bi tsarin Allah amma wai don cewa ka tozarta shi ko ka nuna masa shi ba mai ilimi ba ne ko bai san wani abu ba wani ba nasara ba ce ba nasara ba ce ka kusanta bayan Allah ga Allah shine nasara eh amma ba kira kawai ka kure ba ka na kure to ya kusa ka kusa wata magana wannan ka sa a gaba ai ba wannan aka kan daidai yake ba a ga ya dawo kan daidan shine wato inda aya da ƙarshen suratul nahli take fada udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ana ina yin kiran nan fanni wa man ittaba'ani da baki ɗaya wanda suka bi ni duk wanda ya bi ni ma lalle ya ɗauki wannan tsari a duk wanda ya bi ni lalle ne ya ɗauki wannan tsarin wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa nazuhullaha tanziha ina tsarkake Allah tsarkakewa an shuraka da abokan tarayya wa ma ni min mushrikin ni ba ni cikin masu tararwa ba ni daga cikin masu tarar da wani da Allah wa fi ta'rirun lil hasim wannan ya kunshi jowaye ga masu jayayya cewa su fa suna tare da wani da Allah su dinnan yayin nan da suke suna tare da wani da Allah wa ma arsalna wa ma arsalna min qablika ubangiji yace ba mu aiko ba kafin aiko ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama illa rijala sai ko mazaje ba mata ba ba kuma mala'iku ba mazaje ne daga cikin mutane shi yasa masu cewa me ya hana a aiko mala'ika yanzu an ka aiko mala'ikan suna zaton za su iya tarar mala'ika suna zaton za su iya taron mala'ika har su karba daga gare shi kuma suna zaton in mala'ikan ne ya saukan musu suna da daman su ce za su ki karbar abin da ya zo musu da shi ai nan take za a gama da su ma nuna zilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu izan munzarina aw ma kanu izan munzarina suna cewa ba za su karba ba nan take za a yi ta a gama an an yi an gama nan take shi yasa duk manzannin da Allah ya aiko kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mazaje ne ba mata ba malamai suka ce gaba daya Allah bai taba aiko mace ba shi yasa a ce Maryam sayyida Maryam annabiya ce zance ne rarrauna ko a ce mahaifiyar annabi Musa wai tunda Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa annabi zai wai ta annabiya ce shi ma zance ne rarrauna dan gashi a nan aya kuru-kuru ta fito ta faɗa mana cewa dukkan annabawan Allah dukkan manzanni na Allah maza ne yasa mai amali nazul amali yake cewa wa maka na nabiyan qaddu unsa wala abdun wa shakhsun zufi ali tunda Allah ya yi duniya ba a taɓa samun mace ta zamo annabiya ba haka nan ba a taɓa samun bawa ya zamo annabi ba hakanan dukkan mutumin da yake ya sufantu da wasu miyagun ayyuka ba a taɓa samun wani daga cikin wannan ya zamo annabi ba amin ahalil kura yuha idan da ake ake gare su la mala'ikata ba mala'iku ba wala nisa ba kuma mata ba min ahalil kura daga ma'abuta birane kuwa al'amsari manyan garuruwa li'annahum a'lamu wa ahlam domin sun fi wayewa kai sun fi juriya sun fi wayewar kai sun fi juriya malamai suke cewa to anan kenan ana faɗa mana amfanin zama a binni a ce mutum kansa ya waye da menene ko babban abin da ya kamata a ce kan bawa ya waye da addinin Allah amma me ya amfanin kana da awa kana zaune a gari garin da ake tutiya cewa gari ne na musulunci gari ne da an yi manyan malamai amma wani abu da yawa na addini ba ka sani ba kenan ya zama gwamma mutumin kauye da kai ya zama gwamma mutumin kauye da kai tunda zaman naka abin ne bai amfane ka da komai ba bai amfane ka da komai ba bai lafi alil bawadi gabanin mutanen ƙauyuka da jafa'im dan wautarsu waje halim da rashin ganewarsu qala ibn adiya ibn adiya yace wa tabaddi zama a ƙauyuka mai karo abu ne wanda bai dace ba zama a ƙauye abu ne bai dace wanda bai dace ba ko ba komai zama abin ne an fi gane ilimi an fi cuɗanya da malamai shi yasa babban amfanin zama a birnin kenan galibi malamai an fi samun su a manyan birane ya san an zauna ko a biranen a cuɗanya da su a more su amma in aka zauna da su ko ya zama ba a more su ba sai na ƙauyen ya zo ya karatu ya koma gida ya zama kai gwamma na ƙauyen da kai kenan duk da cewa kana zaune a birnin ehem kana zaune a birnin amma gwamma na ƙauyen da kai duk da shi ya wa- ya ya ɗauke wa kansa ƙauyen shi ya zo ya yi ilimi magana ce ta ilimi magana ce ta ilimi duk inda aka sami ilimi aka sami aiki idan ne ko da ƙauyen ƙauye ne ne inda aka sami jahilci aka sami tsorewa akan jahilcin nan ne ƙauye ko da tsakiyar birni ne ko da tsakiyar birni ne illa bil fitani sai fa idan rigimu suka fara faruwa idan ana cikin rigimu to gwamma mutum ya je so da yawa da can an fi samun rigingimu a birane Eh, ba irin a zamani ba ma a ƙauyukan rigima ce a biranen rigima ce wani ne yufago bidini ko kuma lokacin da mutum zai gudu daga addininsa lokacin da mutum zai gudu da addininsa irin da can an yi wasu na abuta bidoyi wanda galibi sun fi zama a birane kamar irin su ubaidiyawa ah, galibi sun fi zama a birane kuma in sun dukkanin da suka zauna in dai ba za ka yi ra'ayi irin nasu ba to ka shiga uku Eh, biyan da za a yi sai an sanya aka yi aka ga bayan ka don wannan halin nan ka koma kawai da zama sannan ya yi daidai don ka gudu ne da addinin ka abin da mai suru filari su masu karatawa ga manzannin nan ba su yawo ba ne a duniyan nan ayal mukazzibuna ai masu karata manzannin nan wal mukibbuna ala duniya da masu dorewa akan neman duniya wanda ya zama su a duniyan nan ba abin da suka sa a gaba in ba neman duniya ba to wai ba su yawo ba ne a yanzu ko ballantana a ce sun ga kai ba kana aiki mutum da zai min kaulin in yanda karshen al'umman da suka gabace su ya zamo ai ahiru amrihim ai karshen lamarin su ya zama fa ya zaru takziba in ya so su kiyayi karyatawa wal inhimaka ala duniya kiyayi kutsawa ga neman duniya Eh, ai an yi manyan kafirai ina suke an yi manyan wanda suka sa duniya a gaba suka nema suka samu ba abin da basu yi ba a duniyan nan amma yau an waye gari babu su babu su to ashe wannan bai isa isna ga bawa ba ya rage rataya da duniya ya rage kin yadda da abin da yake gaskiya ya dawo ya bi gaskiya ya dawo ya bi gaskiya a duk lamarinsa Ah, wala daru lahirati wallahi gidan rayuwa ta lahira aljanna wanda shine aljanna khairu tafi lillazina taqaw ga wanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron Allah inda suka tsaya suka jeya ga Allah zahiran wa batinan suka bar abin da Allah ya hani daga gare shi zahiran wa batinan wa hasilu taqawam sinabun wamtisal fi zahirin wa batinin bi zatina a minal huda misali ya fi daga amfani wanda yake kararre na duniya a falata ake yanzu bayanin nan da ake ba zai sa ku gane ba ai ya kamata irin wannan bayani da ake muku ake kun gane a sun marusulun sannan su manzannin nan ja hadufi sabilillah sun tsaya sun yi yaƙi don tabbatar da tsarin Allah manzannin nan sun tsaya sun yaƙi iyaka iyawarsu don tabbatar da tsarin Allah a duniya wata raha an nasu amma kuma wani ibtila'i na Allah dan a ga juriyarsu da kokarinsu sai ya zama samun nasara daga wajen Allah ya jinkiri daga gare su ba makawa duk wanda ya taimaka wa tsarin Allah sai Allah ya taimaka masa amma ka a ɗauka kana taimaka wa Allah yau yau dinnan yau yau dinnan sai ka ga nasarar daga wajen Allah ta yi a shekara da shekaru ana taimaka wa tsarin Allah sannan kuma a ƙarshe taimakon ya zo amma dai ba makawa wanda duk ya tsaya taimaka wa tsarin Allah to fa sai yayi nasar ba a taɓa taimaka wa tsarin Allah an tashi a tutar babu ba Ah, hatta idan sai asar rusulun hatta idan sai asar rusulu har yayin da manzanni suka fidda rai wato za- zahiri suka ga kamar taimakon ma ko ba zai zo musu ba ne yadda aka faɗa a can surar bakara wa zunzulu hatta ya kulu rasulu wala zina amanu ma'ahu mace nasrullahi yana wannan ne suka fidda rai mana nasu daga samun nasarar au anil atba'i ko daga samun mabiya sun yi kira kenan sun yi kira sun yi kira amma an ƙi a bi su mazannu suka tabbatar annam karkun zubu cewa sukan al'umma sun karyata su takazziban la imani ba da hu karyata da ba za a samu wani imani ba bayan sa ja'ahum nasruna a sannan ne nasara taimako daga wajen Allah zai zo musu fanji man nasha tsirar da wanda muka tafi tsirar da shi annabiya wal mu'minina annabin da sauran mu'minai wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin azabar Allah in ta zo da mutanen da suke masu laifi to fa ba wanda ya sai juyar da ita zana zalabe lokacin da azabar ta saukan musu in Allah ya nufi saukarwa da al'umma azaba ba fa wanda ya isa ya juyar da ita komai Allah yana yi da ya bayyana wannan ruwa wannan ruwan sama wannan in ya zo wanda yake ake ganin zai banna akwai wanda yake da iko ya dauke duk mai da'awar ya isa a duniyan nan yana da dama ya dauke ruwa bai da dama ya dauke kamar yadda in bai zo ba duk mai da'awar ya isa a duniya yana da dama ya saukar da shi bai da dama ya saukar da shi to tun daga wannan ma Allah yake nuna ishara ta isarsa da cewa komai nasa ne eh ta isarsa da cewa komai nasa ne shi yasa lalle ka ba ko ba ga Allah kuma mai kira zuwa ga Allah ya nuna juriya duk dadewar da aka yi ba a ga taimakon ba ba makawa a ƙarshen taimakon sai ya zo Allah ya yi rantsuwa a kai cewa lalle zai taimaki wanda ya za a taimaka masa inna lanan suru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wa inna jundana lahumul ghalibuna to لقد كان حقيقة إبرة إسنا تسنشي في قصصي القصوش من ذننا الوصول من ذننا وأممهم تارد الأمم أو يوسف وإهوته koko ana nufin iyaka kissar da ita aka bayani a kai a wannan sura ita ce kissa annabi yusuf da yan uwansa kissa na annabi yusuf da yan uwansa ta isa ibratu isna ga masu hankali asabil kulli salimat min al awham ma buta hankula hankulan da yake ta kubuta daga a ce dimuwa ta da baibaye ta hakan sami mai hankali amma tare da hankalin nasa dimuwa duk ta da baibaye shi eh zai zama hankalin ba zai masa amfani ba kenan saboda wannan dimuwar da ta da baibaye shi ma kana hadal qur'an qur'anin nan bai zamo hadisan magana yubtara da ake kaga ba yuqtalaku da ake kaga ba walakin sai dai kana tasdiqan ladhi bayna dai ya kasance gaskatawa ne ga dukkan littattafan da suka zo kafin zuwan qur'ani dablahu abin da ke kafin sanin al-kutubil ilahiyyah daga littattafai wanda Allah ya saukar wa tafsila kulli shay wa tabyina da bayyana komai yuta bi laifi dini da ake bukata zuwa gare shi addini a wani abu da za a bukata zuwa gare shi da qur'ani bai bayaninsa ba ko da ya zama an yi bayaninsa kai tsaye ko kuma an mayar da mutane zuwa wanda zai bayani shine manzo sallallahu alaihi wasallama ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a koma gare su fa alaikum bi sunnati wa sunnati ulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa huda shiriya ne minar ralali daga bata qur'ani shirya ne daga bata mata za a riko da qur'ani to an bar duk wani nau'i na bata wa rahmat wa rahmatan rahma ne li'annahu domin qur'ani sababun najati sababi ne na samun tsira iddare ne a duniya da lahira wato wal masadir mubalaga wato da aka kawo masdarorin wal masadiru da aka kawo masdarorin anan aka ce tasdiqa a maimako a ce musaddiqa wa tafsila a maimako a ce mufassila wa hudan a maimako a ce hadiya wa rahmatan a ce rahima a duk abin da aka kawo masdar mubalagatu dan isa dan isa matuƙa ne dan nuna mubalaga ne da qaumin yuminun yanzu kace fulanun hadi wani mai shiryarwa ne to kaga ta da cewa mai shiryarwa ne amma ba kai mubalaga ba amma da zaka ce fulanun huda wani shirya ne wato ka ce komai ma na san gaba ɗaya shirya ne eh ba wai wani lokacin ba ne yake zamowa shirya ta yi wani lokaci ya zamo ba haka ba ko eh yanzu na an ce fulanun akalu wani cin abinci ne ma na kan ana nuna koyaushe shi cin abincin ne kawai ya sa a gaba baya komai in ba cin abincin ba ko fulanun naumu ya fi daga a ce fulanun na'im fulanun na'im wani yana bacci ta yi ya tashi in ya tashi daga bacci ba ya gama ba amma zai ce fulanun nomu kamar ka nuna cewa shi wannan nan fa ba fa ya tashi daga baccin nan baccin nan da ya sa shi kenan abin da yake yi a duniya ya san an kawo masdari to an nuna mubalaga amma liqaumin yuminuna ga mutanen da suke masu imani bihi wanda suka ba da gaskiya da shi la yanamul mutafiuna domin su ne masu amfana bi ma fi da abin da yake cikin sa ya lanallahu min Allah ya sanya mu a cikin su da lam da zai ta kan sura ko